أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية wannan sura ita ma makkiya ce kamar surar da muka karanto a jiya suratul ala za Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka aga sauke ta tana da ayoyi guda ashirin da shida tana farawa da yadda aka karanta din bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya rasulallah alata hadithul ghashiya hal dinnan tambaya ne Allah yake tambaya ko ya rasulallah kam ashe bai zo maka bane halata haka shi bai zo maka bane halan hadithul ghashiya labarin wannan abun nan mai lullube mutane da tsoronta can Allah ce sarabiluhum min katranin wa tagsha wujuhum nar ce ranar kiyama Allah ya kiyaye mu da irin wannan musiba domin ranar kan akwai wahala amma wurin waɗansu babu wahala haka mutuwa ma akwai wahala amma wurin waɗansu babu wahala duk mutumin da ya sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala bi umarninsa to mutuwa za ta zo masa cikin jin daɗi a huce ba wahala Allah ya sa da mu a ciki to haka ma shiga kabari ba wahala wurin wanda ya bi Allah daɗi ne kabarin ma annabi ya ce wurin mumini sai ya zama raudatun min riyadil janna da kasa mutum da yana cikin ni'ima wani dausayi na ni'ima na aljanna ma ba irin na duniya ba to haka lokacin da aka tayar da mutum daga cikin kabarin nan aka busa kaho aka ce aje wurin hisabi shi ma wanda ya sallama wa Allah insha Allah shi ma ba cikin wannan tashin hankali da da ake yi din nan wurin hisabi tsaya wanda za a yi shekara ko arba'in ne in ji waɗansu malamai za a yi ta wahala to shi baya ciki Allah zai yi masa wani inuwa wanda mutum zai shiga ciki ya huta lokacin da mutane suke ta wahala din nan to shi wanda ya miƙa wuya wurin Allah inda ya kurakure na tubo Allah maza maza to shi baya ciki to Allah ya sa muna cikin wanda ba sa ciki din nan to ranar kiyama din nan tana da suna da yawa nan gaba za mu ji ma Allah ji shi mata alqari'a wa ma adraka mal qari'a duka qari'a din nan suna ne na ranar kiyama din nan to wannan kuma an ba ta gashiya saboda za ta lullubi mutane da tashin hankali ta rufe su da tashin hankali da jin tsoro har mutum zai kai bai san ma inda zai sa kansa ba shine nan gaba Allah zai gaya mana shi misalin ranar yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughnihi din dai wannan rana ce Allah yake magana to ashe ya rasulullah ai na ce labarin gashiya din nan ranar nan da za ta lullubi mutane da tashin hankali da hirgita da tsoro amma ban da waɗansu aina baka da wannan labari ya rasulullah
wujuhun yawma idhin khashi'a wujuhun yawma idhin khashi'a mutane ya rasulullah da yake na riga na baka labarin eh, ranar ai ka zanta ya rasulullah ko mutanen ka ai ka gaya musu ita na gaya maka ka gaya musu to mutane za su kasu kashi biyu a ranar dama ko a duniya mutane kashi biyu ne mutanen kirki sai mutanen banza kuma a lahira ma mutanen kashi biyu ne mutanen kirki mutanen banza Allah ya kiyaye mu Amin.
haka ma gidajen da ake magana aljanna a a lahira gida biyu ne kawai duk wanda aka duba ba gan shi aljanna ba ba shakka yana wuta Allah ya kiyaye duk wanda aka duba a wuta ba a gan shi ba ba shakka yana aljanna Allah ya sa muna cikin aljanna din nan Amin.
to mutane za su kasu kashi biyu a ranar wujuhun yawma idhin khashi'a Uh, waɗansu fiskokinsu ranar za ka ga fiskar ta cakuɗe wato khashi'a ta hirgita kenan Uh, wanda suke kafirai kenan yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allahu alam uh, Allah sai fara magana akan wanda suke cikin tashi hankali amma lokaci sai ga ya fara magana wanda suke cikin cikin jin daɗi wuzu- wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idhin basira tazunnu an yuf'al biha faqira Mm.
kaga can an fara magana ne ga wanda fiskokinsu tana kyalli da haske saboda jin daɗi ka mutum yana jin daɗi wurin fuskarsa ana iya ganewa ko shekara ɗaya mutum ya cikin ni'ima to da ka gan shi eh, ka dube shi kun daɗe ba ka haɗu ba ce a, ma wani dai ina ganin ta canza zane saboda na ga ya canza Mm.
amma da ya shiga wahala na shekara kai ko rabin shekara ma da ka gan shi kai na ga wane ba gaskiya yana yana cikin wani hali ba to ya shiga wani hali kila abin da ake wace ne ya bai samu ba ta fuska dai ana iya ganewa to shi ko abin da yake fuskan nan to abin da yake zuciya ne yake ɗauka hoto sai ya nunar saboda zuciyar ba a gani ita fuska takan nuna hoton zuciya ne wato hoto na abin da zuciya ta kumsa to nan sai aka fara maganar wanda suke cikin damuwa wujuhun yawma idhin khashi'atun wansu inji Allah ranar fiskokinsu tana hirgice la kiyaye عاملة ناصبة amilatun nasiba kamar an tambayi Allah me yasa waɗansu fuskokinsu za ta zamo firgice alhali can ya Allah tabaraka wa ta'ala ka faɗa wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha naziratun to me yasa waɗannan sun ka zamo khashi'atun Allah ce kun san dalili amilatun nasibatun suna aiki ne amma aikin wahala ba lada duk ibada da mutum zai yi in dai shi ba musulmi ba ne to ya yi aiki ne kawai ya wahala ba lada kaga wanda fuskokin suke khashi'a ai duniya ko sun yi aiki za ka ga wasu kafirai kafuri ne na gidi amma fi ka tausayi da wani tashin hankali ya samu yanzu za ka ga ya kawo ɗauki ya ba da taimako irin su ne masu cross ɗin nan da kuke gani har ina ga akwai wani kungiya mai ba da eh, red, red cross ake ce masa ko masu ɗauki na gaggawa sai ga irin ma taimakon da suke yi musulmi ba sa yi to duk abin da suke yi din nan sun yi aiki ne sun wahala sun nemi kuɗi sun ciyar za ka ga yadda kake tausayi sai ka kafuri ma yana tausayi fiye da naka bari ma wani zubin ma tausayin nasu saboda na kafurci ne sai ya wuce na ka'ida نعم sai ga kafirai da yawa wani ko ɗan kaza ba iya ci Mm.
wai tausayi ne bawan Allah ba iya yankansa wai ai wannan mai rai ne ni ma mai rayuwa nake ya zan kama abu mai rai in yanka akwai kafirai wanda ko kifi ba su ci tun da kifin dai sai an kashe shi tukuna sannan a dafa ko a gasa ba su ci sai dai su dinga cin ah, ganyayen itace suke ci tunda su ba su da rayuwa irin na mai halitta haka din nan irin tamu to da irin ayyukan da muke yi din nan na samun lada in dai ba sallah ba da azumi irin namu su ba suna azumi na rike ciki ba ci abinci ba amma su da manuwa don a samu lafiya ka san annabi ya ce ta sumu ta sihu نعم ku yi azumi don ku dinga samun lafiya shi mai azumi lafiya yake samu kana ko azumin nafila kake yawaita yi in dai ba yi yawa ba to jikinka zai ƙara lafiya kuma mutum ya jaraba ya gani to za ka gan su amilatun masu yawan aiki irin aikin da idan da musulmi ya yi shi ne tunda ya yi da izini da miƙa waya wurin Allah zai samu lada amma su kan nasibatun sun yi aikin ne da wa- wa- wahala ce kawai suka yi wato cikin nasabu ne na'am can ubangiji ya ce ya halicci sama da ƙasa cikin kwana eh, sit- fi siti ayamin wa ma masana min lugub babu wahala to nasab kenan na wahala to ga sun yi aiki sun wahala kun ba lada Mm, to su ne تصلى نارا حامية tasla naran hamiya kuma ƙarshe shi kenan eh, fiskogin sun yi- sun lalace hankalinsu ya tashi ga sun yi aiki a duniya sun wahala babu lada sannan tasla naran su konu a wuta kuma wutar ba irin ta duniya ba mun ji dai labarin irin wutar lahira din nan ajiya hamiya kuma wutar mai ɗan karen zafi wadda za ta cinye fata ta cinye nama ta yayyanke jiyoji ta kone su ta kone kasusuwa sannan a koma dawowa da sabon jikin domin a ƙara narka musu azaba haka ne abadan har ba iyaka haka za a yi ta yi musu to wannan abin da ya shafi kafirai kenan to munafukai ma haka suke bari ma yi munafuki ya fi kafiri shan wahala domin kula da innal munafiqina fi darkil asfali minan nar saboda shi kafiri kafiri ne jarumi amma shi ko munafiki kafiri ne matsoraci shi kafiri nagidi ya bayyana ce shi bai yarda da musulunci ba bai tsoron kowa to jaruntarsa za ta yi masa amfani fiye da munafiki shi ko munafiki kafiri ne amma matsoraci na'am
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء Mm.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم to yasa suka zama ma- matsorata to tunda sun wahalar da musulmi sallah ake da su kaga ayar ta hauka su kenan amilatun nasibatun munafikai ma sun shiga ciki kaga sun yi sallah sun wahala irin namu sun yi alwala irin namu sun yi azumi irin namu amma su sha wuta Mm.
kuma duk da za su sha tafi ta kafirai saboda kula da firdarkil asfali minan nar su ne ƙasa na wuta ka san ko tuwo ake dahuwa ko shinkafa ta ƙasa ta fi shan wuta shi yasa zaka ga ta ƙone sosai amma ta sama duk dai ta sha wutar amma ka tabbata na ƙasa ya fi shan wuta to Allah ya kiyaye mu taslana ran hamiya تسقى من عين آنية tusba min ainin aniya kuma bayan sun tashi ranar kiyama dama tashi ne suke wa musu cikin wannan tashin hankali zukata eh, fuskoki sun lalace sun yankwane sannan an zo an kona su a wuta to bayan sun shiga wuta din nan tusba min ainin sai a shayar da su daga wani marmaro marmaro na ruwa aniya mai ɗan karanta fasa Mm.
ka san mun saba in an ce ga marmaro na ruwa inda suke fitowa din nan a fadama to ruwan suna da daɗi kuma suna da sha'awar kallo musamman ga wanda ya ji kishirwa kuma ga su da sanyi kuma sanyin daidai bai yawa ba bai kaɗan ba to irin su ga mai jin kishirwa idan ya kawo to duk alheri ya riga ya tabbatar masa kana jin kishirwa ka zo a fadama ka samu marmaro yana buga gindin itace ga ciyawa ga sanyi ga ni'ima wurin kuma ga abin ɗiba ko ba abin ɗiba alhamdulillah kana da abin ɗiba hana yanka Allah ya riga ya baka Mm.
ka ɗiba ka sha sai ka ji duk ni'ima ta same ka don sanyi gare ka san in mutum na jin kishirwa ruwan suka yi sanyi da yawa ba daɗi kuma suka yi zafi da yawa ba daɗi to a- al'adan abin da muka saba ruwa masu daɗi a ji daɗin shan su musamman na marmaro to ruwan ne masu sanyi gwargwado to Allah da ikonsa a ranar za a fidda musu marmaro ne Allah sarki Mm.
kuma a cikin wuta sannan marmaron ruwan aniya mai ɗan karanta fasa Mm.
sai Allah ya tilasta musu ya kallafa musu jin kishirwa in sun ji kishirwa din nan sai ce a ba mu ruwa mu sha a ba mu ruwa sai tuska min ainin aniya sai a buɗa musu wannan marmaro na ruwa mai ɗan karan zafi ta ce kuma sai sun sha a kallafa musu sha ina su sha dole sannan kuma shan ruwan sai ya fi kishirwar damuwa kuma dole sai sun sha ai ba wai na maganin gishirwa bane Allah ya kiyaye mu wallahi haka za a yi magana gaskiya ce Allah ke gaya muna Ah, Allah yana gaya mana ne don mu gyara hali kai wanda muka faɗa a baya kowa shi ya san kansa ko mutane sun ce kai na kirki ne ko ba na kirki bane kai ka dai ka san kanka to in na kirki ne kai alhamdulillah ka ƙara kirki akan kirki in ba na kirki bane da ka ji to kai kokari kar asiri ya tonu yau mutumul sara'ir din da aka karanta a baya kai kokari zaton nan da suke maka din ne zama na gaskiya ka ƙara kirki to suka min aidan aniya ليس لهم طعام إلا من ضريع laysa lahum ta'amun illa min dari haka za a yi a ta gana musu azaba wato wannan ba fa kai wurin ba su dan karan dukan da za a yi musu ba dage cewa lahu eh, maqabi'u min hadidin za a zo da mala'iku wanda za su zo da wasu irin eh, sanduna maqami'u sanduna na rodufa kuma rodu ba da duniya ba ka san dai sanda ko ta ice danye aka ce a yi ta narka maka ɗan karan kashi ko ba mai amsar ka ka san akwai wahala balle a wuta to makami min hadidin ne kula kere amma na karafa rodu na lahira kerare na gaske kuma kirar mala'iku kuma duka na mala'iku ba na mutane ba Ah, tuskamin ainin aniya laysa lahum ta'amun kun ba wani abinci da za a ba su ba an samu su mugun kishirwa Allah ya kiyaye mu sai a kawo musu yakkaran yunwa a hada su da ita wanda yunwan za ta kai suna ganin ko junansu za su iya su ci wani mutum dan wuta ya ga dan uwansa dan wuta kamar ya fisgi naman sama ya ce saboda yunwa tashi hankali ya kai musu ko'ina to ba su da wani abinci da za a ba su illa banda min dari'in ci- ciyawa ce wadda take fitowa a cikin wuta ah, kuma na danyi danyi wani haki da ake ce ma danyi wanda da wahala kaga dabban da yake cinsa sai dai raƙumi نعم to saboda shi kuma raƙumi saboda wani sirri da Allah ya je a cikinsa idan mun shiga nan gaba suratul fajri za ka ji ah, labarin shi raƙumin din ka ji yadda har shi din Allah zai kawo mana nan gaba kaɗan cikin karatun za ka mana labarinsa to shi ɗaya ke iya cin wannan dayi din na zai zai ci shi to shi na lahira da za a kallaba musu ci yan wuta Allah kiyaye mu Amin.
ko wannan ciyawar ka Allah ya sa mu gani آمين to sai a sa musu ciyo na yunwa ga kishirwa sun sha ruwan masu zafi a can wani sura sura Allah ya ce eh, wata ga sha wujuhumun nar fiska za ta yaɗe saboda zafi sannan idan an yi wannan da sun ce a basu ruwa a basu ruwa din nan an basu ruwan nan shikenan sai ya shulu wujuh bisa sharabu wa sa'ad murtafaqa مم.
siracin wannan zafin ruwan sai fatan nama na fiska ya, ya kwande ya faɗo a cikin kwanon shan ruwa ɗin Allah ke waje duk su sha duk da ku yi ta sha Allah ke yayi to bayan wannan sai a haɗa su da yunwa laisa lahum ta'amu ba abin da za a ba su na abinci bayan wannan illa sai dai min dari'in ciyawa na danyi shi za a ba su kuma danyin na lahira na wuta ba na duniya ba irin wanda ka sani ka san wannan danyi da ka sani ai kuwa an san danyi wannan hake mai kaya ga mugun daci نعم to ko dai na duniya aka ce su ci sai sun koshi ya mutum zai ci shi نعم dama haka za a sa su ci shi kuma na lahira fa kuma wallahi sai sun ci نعم har za a dinga ba su ɗan karan kashi ku ci mana suna ba sa ci ku ci mana ba duniya ana cewa kar ku ci haramun ba kuna cin haramun ku ci sai kun ci Allah ya kiyaye لا يسمن ولا يغني من جوع la yusmin wa la yughni min ju Allah ya ce ku yi kokari ku kare kanku ga cin irin wannan mugun ciyawa da yake cikin wuta din nan kun gani dai la yusminu wannan abincin da za a ba su ba na abincin kirki bane baya sa kiba مم.
wala guni min ju'in kuma baya maganin yunwa ka zan mutum ko yana jin yunwa inda yana da kiba ya ba ka iya ganewa da dama sannan ko mutum baya da kiba inda ya koshi kuma kana iya ganewa نعم to ba matsala in in kana da jikinka ba a gane akwai yunwa da kai sannan kar Allah ya sa ma kai kiba in dai ka ci ka koshi kullum alhamdulillah bukata ya biya to ko ɗayan su babu Allah ya kiyaye mu آمين wannan abincin da za a ba su a kallafa musu yunwa kuma sai sai sun ci baya sa ƙiba in sun ci sai dai rama shine akasin wannan wala guni min ju'in kuma baya maganin yunwa sai dai ƙara yunwa kuma haka za a kallafa musu sai sun ci wannan abin sannan in sun ci kuma a ba su irin wannan mugun ruwa tafasashe kuma sai sun sha haka za a yi ta musu Allah ke yayi وجوه يومئذ ناعمة wujuhun yawma idhin na'imatun Allah ya ce to ku zabai lokacin da ake sauka Qur'ani kun wa ana gaya muna mun ji dai irin wannan kaso in dai ana biye da duk inda muka faro karatu da an yi maganar yan wuta sai a kawo maganar yan aljanna wannan yan aljanna ga halinsu ga aikinsu ga abin da za su samu a aljanna Allah ya sa da mu آمين wannan kuma yan wuta ga halinsu ga aikinsu ga abin da zai sa a kai su wuta to mun dai ji yan wuta din amma ko da yake farkon sura ba a yi maganar abin da zai kai su wuta din ba amma ko ai kowa sa abin da zai kai mutane wuta saboda an karanto da yawa a baya نعم to aljanna kuma yanzu ba sai an kawo maganar abin da mutane za su yi wanda zai kai su aljanna ba inda aka ka fito duk an karanto waɗannan abubuwa ta- la yasmini wala guni min ju wujuhun yawma idhin na'ima to yanzu tun da maganar yan wuta wanda fuskokin suna cikin wannan hali to za mu ji yan aljanna suko so suko yan aljanna can ah, mun karanta lata gari tulgashiya wujuhun yawma idhin khashi'atun yan wuta kenan Na'am.
to an kare maganar su yanzu wujuhun yawma idhin na'ima sai sashi ɗaya na dama to fiskokinsu su ko yan aljanna yawma idhin ranar na'imatun ba khashi'atun bane wannan na'imatun suna cikin ni'ima cikin jin daɗi kazan hausa sun ce wai daɗin zuciya a tami fiska ko to dan aljanna da ya shiga aljanna kai aljannar kan mutum ya kai ma daɗi da sanyi da ni'ima da ƙamshi ya wadatar da mutum kam ya kai ma ya ƙoshi الله أكبر ya ƙoshi sannan aljanna abinci da kaji ana faɗa ana faɗa ne don mu ji daɗi an wadatu ga barin abinci a aljanna sai dai a ci kawai don shawa saboda ka san duniya kowa da abin da yake shawa wani yana shawar to kowa da abin da to duk abin da yake shawa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun duk Mm.
abin da rayuwarka take so kana samu a cikin aljanna to yasa ake kawo batun abinci din nan saboda mu mutane kala kala ne wani da an ce masa ga nama an gama da shi مم.
duk kokarinsa ya kare in dai ga nama to duk da abin da kake so wujuhun yawma idhin na'imatun wansu ko ranar fuskokin su tana cikin ni'ima tana sheki suran baya wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha naziratun dan kuma an bada yawan wujuhun yawma idhin na'imatun fuskoki suna ni'ima cikin ni'ima ka za abin da muka faɗa a baya din nan mutum da ya dan ka dan bar shi ko wata biyu ko uku ko ma shekara da yana cikin ni'ima da ka gamu da shi kana ga oh wani lallai lamarin ya yi inda kai tafiyar nan gaskiya wurin ya karbe ka don daga nan fuskar kana iya ganewa da jikin sannan to shi yasa in aljanna zaka fuskokin su na imatu cikin ni'ima Allah ya sa da mu
لسعيها راضية lisaiha radiyatun ka san abin da yasa fuskokin su take cikin ni'ima cikin jin daɗi ai lisaiha saboda aikin ta da ta gani wanda ta aikata radiyatun ah, aikin kuma yardadde lisaiha radiya saboda aikin nan nata wanda ya kasance yardaddiya dama eh, Allah ya kira zuciya mutum salihi na kirki ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan Mm.
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati نعم to wannan shine dalilin da yasa ah, fiskar take ki- kyalli tana cikin ni'ima saboda ta ga aikinta radiya yaddadde kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi kowanne mutum an aza masa littafinsa a wuyansa wanda mutum yayi na alheri ko na sharri kama aje hisabi mala'iku za su ce mu mutum ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban ga littafin kanan ko baka iya karatu ba yau ka iya karanta ka ga abin da ka aikata na alheri ko na sharri kam akai wurin hisabi mutum ya yanke wa kansa hisabi ya san inda yayi sai nan ya samu wani agaji daga baya lisai haradiya saboda aikin da ta yi wa kanta yardaddi irin wanda Allah yake so في جنة عالية fi jannatin aliya za ta samu wata samu kanta hakan nan to za za ta aljanna aljannar kuma aliya madaukakiya don aljanna din duka dai madaukakiya ce wuta ita ce a ƙasa darakat ne amma ita aljanna darajat ne hawa hawa to wanda yake aljanna ta sama duka ita ce jannatu firdausi la'ala ita ce madaukakiya can ne gidan annabi Muhammadu yake sallallahu alaihi wasallam da sauran mutan kirki za su zama makwabtansa shi yasa muke ta roƙo Allah ya sa mu fi jiwari nabiyina sallallahu alaihi wasallam zama makwab- makwabtansa a lahira aljanna kenan to ita ce jannatul firdaus ala a alal illiyina kenan wanda suke samu to duka aljanna dai sama take hawa hawa ne aljannar wani ta fi ta wani kamar da kasan duniya gidan wani ya fi gidan wani duk wanda fi ka yarda da Allah ya fi ka sallama wa Allah ya fi ka biyar Allah ba shakka aljannarsa za ta fita ka نعم amma abin sauki a lahira wa nazana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan نعم duk abin da ya shafi hasada da takaicin wani an ɗebi za ka ga wanda mutum gidansa ya fi naka kyawu sai ku haɗu da shi a hanya wane ya dai kana cikin gidan nan eh haba na yi ta neman ka ni ma na yi ta neman ka ban ganka ba ya ya dai la- ina su wane kai ayya wane ai ba sa gidan nan suna ina suna wuta Allah ya kiyaye mu. abokani fa da aka saba nan kuna in kuna so sai a nuna muku su kamar satellite ga su suna babbaka cikin wuta suna a basu ruwa a basu ruwa mala'iku na dan karan suna duka shikenan ku kuma sai a nuna muku su kuna shan ruwa kuna cin abinci sai wanada ashab ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah ranar batun tausayi ya kare fa abokinka Allah kiyaye ya ci rashin sa'a ya shiga wuta ka zo zagayawa ko da aboki wanda kuka saba ɗayan ba ku gan shi ba ina wane sai a nuna muku shi yana wuta shi ko sai ya ganku kuna jin daɗi kuna wacaniya kai ne da aboki da kuna dariya kuna shi ko abokinku ne ɗayan ga can wuta kun saba kuna harkoki amma sa'i sa'i ba tare ba don da kun zama tattare gaba ɗaya kukkukkum to da zan- kun zama gida ɗaya kenan sai kira cewa ne dan Allah an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah dan Allah ko ruwan marmaron nan da kuke sha dan Allah ku yan muna ko dan wani abu da ku dan ji dama dama ba zancen tausayi ba ranar sai wuce inna Allah harramahu ma alal kafirin abinda kuka roƙa yan ruwa mu yan muku wani abu ba Allah haramta su gare ku ba kwa samu to sai a ƙara danna su auta to yi gama dan uwa na magana wai ai Allah ya agaje mu wallahi da mun bi wannan da zu muna gida guda tare da shi kenan to Allah ya agaje mu dai kai wani ina gidanka oh gidana yana nesa zai ga maka gida yana nesa to kai ba ina naka to ni ma dai wuri kaza sai an shiga aljanna za a gani unguwa unguwa kowa za a yanzu ko ba a iya gane ba amma dai sunan aljanna kawai Allah ya gaya mana amma sunan gidajen ba mu sani ba amma da ka je aljanna ya hadihim rabbuhum bi imanihim imanin ka kawai zai kai ka gidan ba wanda zai maka direction wato kamar dai ka je sallan juma'a ko sallan idi ka kare ka dawo ba sai ka ce "Do Allah wani kai ni gidana ban Mm.
sani ba oh. dama ai gidan namu ne muna da gidajen aljanna suna nan saboda haka kaifin basira da kaifin fahimta da hikima da Allah ya ba yan aljanna ba wanda yake nema ai masa direction zuwa gidansa da ka ɗau hanya sai gidanka kawai ka san Mm.
hanyar da za ka ɗauka titin da za ka ɗauka sai gidanka Allah.
kuma titunan daban-daban kowa titin gidansa daban to sai nau yana nesa to mu je mana in gani kai wurin da ni to za ku tafi ne idan ka fi shi kirki ka fi shi yawan sallah yawan ibada yawan azumi rike gaskiya duk dai kun samu kun shiga aljanna in ka shiga gidansa kai da gani ka san gidanka kamar ɗan ɗakin ku ne da yake ƙauyen ƙauye a haɗa da abuja kuma abuja can gidan wanda yake goli sidratul muntaha ko ajin sidratul muntaha na abuja ko to can sidratul muntaha me suna wuri bila go to can bila din shine si- sidratul muntaha to sidratul muntaha na can to in ka je kaga kai da gani ka san wannan gidan naka kamar kana kwana cikin akurkin kaji ne to amma Allah da iko ka ji aljanna an ɗebe maka damuwa domin da an za maka da ka- wane fa yafi ni to za ka sa masa hasada na kila ko kai masa fowon nayin ko ka biyo dare ka kwalle wancan gwalagwale da ka gani ko wancan sutura da ka gani kaga to an ɗebe wannan shine daɗin aljanna wannan Na'am.
naza'ana ma fi sudurihim min gillin Mm.
za ku yi ta dariya wane kai amma wallahi gidan nan naka waye waye ai ta jin daɗi amma zuciya ba za ta nuna maka damuwa ba Mm.
da ka ci abincin gidansa wallahi ka san yafi naka Allah.
wai wai wai wai kuna jin daɗi fa kuna jin daɗi to kuma kana baro yi wurin kamanta Mm.
kana komawa gidanka ya- wato talaka fa aljanna fa aljanna daɗi mu nemi aljanna Allah ya bamu.
talaka fa matsiyaci aljanna fa wanda yake da irin duniya sau bakwai Mm.
duk duniyan nan naka ne da nan da abuja din da najeriya da china da ingila da rasha da america duk inda yake duniya duk fa da dazukan da ka sani duka to wanda adda irin sa sau bakwai shine matsiyaci talaka wanda bai da komai a aljanna an fi shi Allahu akbar.
dan Allah ko irin dai garin da aka baka aka ce shine an baka duk girman yan gidajen nan dogayen nan kai ba shi ka wace ya ba to balle irin Najeriya balle Afirka balle duniya duka saboda haka kaga aljanna ba damuwa fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya za a sa su Allah ya sa da mu a ciki na'am لسعيها راضية لا في تسمعوا جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع باكاجي فيها أتكن الجنة لاغية يا سسم مغانا مغانا بنزا باكاجي كو الله يا إسا كو بكا كيوتا با كو جدنك يا فينا wannan ma gidanka ya fina wa in ka faɗa ai muguwar magana ce babu Mm.
la tasma'u bakaji fiha a cikin aljanna din nan lagiya magana da ba ta da kyau kamar lagawu ne yasassuwar magana wadda ba daɗi wadda za ta bata wani rai babu bacin rai a aljanna فيها سرر مرفوعة Hmm?
وأكواب موضوعة la tasma'u fiha lagiya fiha ainun jariya fiha surun marfu'a Na'am.
la tasma'u bakaji fiha a cikin aljanna lagiya yasassar magana fiha ainun jariyatun akwai idanun ruwa masu gudu can da aka yi maganar yan wuta ah, an faɗi fiha ainin fiha ainun aniya Mm.
tana a ciki akwai idanun ruwa marmaru amma mai zafi a amma yan aljanna fiha ainun su ma a cikin aljanna din Allah ya sa da mu a ciki Amin.
muna da ah, hanyoyin ruwa mare mari marmaro a na aljanna dama Allah ya gaya mana eh, marmaron aljanna din guda hudu ne fiha anharu min ma'in ghairi asinin Mm.
wa naharin min labanin lam yataghayyar damu wa naharun min khamrin ladhatin lisharibina wa naharun min asalin musaffan Mm.
duka ga sunan ainu ainu ne ainu ainu ne idanun ruwa ga sunan kuma mujazi ne kawai ma'ana da ka nema ga sunan sanyi daidai kai duk wanda ake so haka ne zaka samu fiya ainun jariya a ciki akwai idon ruwa mai gudana tatacce musaffan tatacce wanda ba wani kazamta ba a ce wannan ai yankari ne wannan mm, an yanke karshe ba wai yankari ake magana ba karshen daɗi kaji Allah ce shatamuhu miskum Na'am.
abinda ma aka rufe kwalban nan na ruwan in na giyan ne kamshi yake ruwan ma kamshi suke Allah ya kai mu Amin.
in ka sha ruwan aljanna su kadai a ce a barka da su ba tuwo ba abinci ba nama ya ishe ka saboda jin daɗi daɗin su kawai ya isa fiha ainun jariyatun ga idanun ruwa masu gudana masu kyawu fiha sururun marfu'a sannan a ciki ga gadaje tunda mun saba da son gadaje mu kwanta ai dama mai neman kwantawa in ya gaji to kwantawar aljanna ba na gajiya bane na jin daɗi ne shi yasa eh, za a ce muttaki'ina fiya alal araiki la yarawna fiya shamsan wala zamarida ba ma kwanci za a yi don a nuna mana kwancin jin daɗi ne kishin gidawa ake ka san mai jin baccin kwarai ya gaji ba baccin kishin gida ko ya kishin gida bari dai Mm.
baccin ya kama shi bai sani sadda zai yi da kwantawa Na'am.
to kwancin aljanna malam na daɗi ne kawai ba na wahala bane fiha a cikin aljanna gidajen da Allah ya shirya muna Allah ya bamu Amin.
sururun akwai gadaje marfu'a gadajen ko maɗaukaka masu tsayi ka san gado mai tsawo-tsawo ya fi daɗin kwanciya bisa ga dab-dab da ƙasa Eh, mai tsawo-tsawo sai da kila ɗado zai tunani to ya zan haushi za ka je da za a haushi Mm.
ba wahala وأكواب موضوعة wa akwabun mawdu'a bayan ga gadaje an shimfiɗa muna kaji Allah ce sururun ba ba sariru ba sariru guda ne sururun ne gadaje ne ga sunan jere kowane gado sai ka yi mulmula har ka gaji ba ka iyakansa ba Allahu kuma an ƙara maka girma ba irin wannan ba ka zama sabi sittin yanzu kila ka wuce sabi shidda ba saboda in haka za mu shiga aljanna ai ba daɗi saboda ɗan jin daɗi kaɗan sai ka gaji Mm.
ka ji sanyi ya dame ka ka ji wannan wahala amma idan ka zama babba to sai ka ci abu da yawa Na'am.
su ka yi wacaniya da yawa amma hakan na ai ɗan jin daɗi kaɗan sai ya zai ya, ya- ya kashe mu ma Mm.
saboda daɗi na iya kashe ya zama musabbabin mutuwa ko ce Na'am.
daɗi ya masa yawa sanyi ne ya masa yawa saboda shan ruwan sanyi ko da kaza sai za a bar mu da girma don mu ci nama da yawa mu ci abinci da yawa mu yi wa duk abin da muke so da don ɗakunan aljanna ɗin da muna girma haka ya za mu zagaye su ta ba ka kai sabi sittin nan zuwa an jima kai kai wancan gidan Na'am.
shikenan ba wahala ya tsoron marfu'a ga gadaje maɗaukaka wakwabun ga kofuka maudu'a an kakkafe an ajiye ga gadaje an ajiye kowane gado gefensa ga teburra ga kofuka an aza na ruwa da na madara yogurt duk dai irin lemun nan da ka sani da duk abin da kake so in giya ma ga ta nan duk abin da ake so ga shi nan ga fura in kana son fura ga nono in kasa nono hake so ga zuma ga tsime duk abin da ake so ga sunan an jajjera ba sai ka tashi ka dauka wuldanu mukhalladun Mm.
yara suna nan suna zagarin kai din yake so a kama Allahu Akbar.
igiya ake so a kawo a'a ba ita ba ruwa wani irin ruwa masu sanyi ko masu wani iri ka faɗa sai a kawo ba sai ka wahala ba Allah.
ba wahala ka san duniya in hutu yawa sai a yi rashin lafiya to hutun aljanna ba rashin lafiya a ciki Mm.
an ɗebe ciwo an riga an bada shi a duniya wa ga wawu mawdu'atun ga kofuka an aje an kakkafe an aje bisa tebura ka kawai tebu- ka ɗauka kai tasha ba wahala ba biya balle a ce ya ƙari ko makamin wasu babu ba za ƙarewa aljanna Mm.
ونمارق مصفوفة wa namariku masfufa sannan ga eh, namarik wato wasa'id kenan ga matasan kai filaluka an jajjera su akan gadaje saboda kaga kana bisa gado babu matashin kai fulu babu daɗi sosai Mm.
Allah sarki Allah ya kai mu Amin.
Allah ya sa kare zama labari kawai za mu jiya yanzu mun je yanzu duka duka mafoto stad ne ake muna ana dan bamu headline na aljanna din sai ka je za ka ga abinda wallahi aka faɗi ba komi ba faɗa ba aljanna komi ba faɗa ba aljanna daɗin bai bai da iyaka wannan kamar da kace kana son shadda ne kala kaza to bari a baka samful sai a dan kama yan guntayen kyalla ya ce ga samful kamar haka ne to shikenan in ka sai wannan dan samful din ka su ne dilolin ko rabin rabin dila ɗaya ya kai to ko ko ushairul ushiri na abin da yake aljanna wallahi ba a faɗa ba Mm.
wa ka babu mawdu'a wani mariku ga filaluka masfufa an jajjera filan kowane shawai ka rankai da daukanni rankai da daukanni do Allah zo ka hauni rankai da gado ko na do Allah mai gida zo ka hauni an dade ba kuma sharar ne an kakkabe ba ba ba kura aljanna tunda ko abincin aljanna in ayaba in gwaba in gwanda komi kake so ba sai ka kwande ba Na'am.
daɗe ba kura balle a ce ya yi kura ya yi isfiya ya ruɓe Mm-mm. lafiya lau ba is- isfiyarin ya ƙare a duniya Allahu Akbar.
duk wannan abin da ke sa wannan wahalolin duka kai ciwo ma ba a yi ba aljanna ko ɗan yatsa ko ka ji wata rana kan ka ƙib ya sara wallahi babu aljanna Allahu Akbar.
ba kunama balle ta cije ka kunama an mai da su a wuta duk abu mai tashi balle maciji duk suna wuta wurin yan wuta su za su yi ta cizo babu sauro ka san sauron nan ma Allah raba mu da shi ya yi Mm.
huta to wannan sauran da zai hana ka bacci sai ka samu wannan abin kasa ka san kwana cikin sa balle da bazara akwai wahala dole take sa musa Mm.
to babu shi babu sauran balle a ce sai kasa komi duk kwaro mai cuta babu ya sauran marfu'a wa kawabu mawdu'a wa damariku masufatu ga filaluka an tat- an an, an dazza daddaza an jera sai kai ta kwanci Mm.
وزرابي مبثوثة wa zarabi wa bathusa sannan ga shimfiɗu masu taushi mabthusatun shimfiɗe ba sai an shimfiɗa ba Mm.
kafet kafet masu taushi wanda in ka taka kamar saboda laushi kamar gwiwoyinka su shige الله أكبر ba wai tafin kafa ba saboda laushi laushi wane katifar duniya ga su shimfiɗe babu datti balle a ce ka zo cikin gida ka dinga faɗa ya ba kun shara ba yaran nan na ɗauko ku domin ku yi shara kullum wata ana biyan ku babu ba kazamtar balle a yi shara akwai yaran masu hidima ba don shara ba ba duk abin da ya shafi kazamta kai ko kashi ba yi aljanna ba balle- babu toilet yace wai wai ciki ya murda don Allah ya sauri ina hammam ai murdawa ciki bala'i ne Na'am.
ai damuwa ne Na'am.
domin lokacin da ya murda kanka kai wurin kewayawa akwai wahala kuma Mm.
kewayawar ka kare ka wanke akwai wahala duk wannan babu wari ya za a yi sa wari aljanna gumin ka ma kamshi yake yi Allah.
lokacin da kai gumi kamar turare ne aka fesa maka saboda dadin aljanna Allah ya bamu Amin.
Ah, wani maliku masufufa wa zarabiyu ga shimfiɗu masu taushi mabsusatun shimfiɗaɗɗu an shimfiɗa ba wai an ki an dangane ba sai an yi bako ko ka tashi zama ka shimfiɗa mm, mabsusatun shimfiɗaɗɗu أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat can inda muka yi magana sururun marfu'a har muka ce za- gaba za mu kai ga yadda za a hau ko Na'am.
da yake can na ce suratul fajr ne ko da cikin wannan surar ne gashi mun kai mata Ah, wasururun marfu'a idan ba a- inda muka fito wasururun marfu'a to zu bayanin ne Allah zai yi amma sai a jawo hankalinmu Na'am.
sai Allah ya ce wato kana mamaki an ce maka gadaje manya dogaye ko Na'am.
kana tunanin to ashe kuwa akwai aiki ni ina gajere sai na yi tuma in hau gado Allah ce na afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat الله أكبر.
ku duba ku gani ba sai na muku bayani ba inda za a hau gado ku kalli afala yanzuru na me yasa ba za ku yi kallo ba duba ba ilal ibili ga raƙumi ko raƙuma kaifa khuliqat ku jin da nayi su raƙumi ya fi ka tsawo raƙumi ya fi ka girma wato Allah yana da hikima نعم.
komi wurin Allah yake da Allah ya ce afala yanzuruna ilal insani wurin kallon mutum sai mu rikice نعم.
to sai aka kawo muna raƙumi bari ka ji kalli raƙumi ba wani dabba da ka sani wanda yake da ƙarfin ɗaukan kaya kamar raƙumi نعم.
ko akwai م- babu tafiya ba gudu ba cikin tsanaki babu dabba mai saurin tafiyar raƙumi نعم.
kun ba wani dabba da ya kai girman raƙumi wanda abinci kankane ya ishe shi م- kuma ga ɗan karan ƙarfi نعم.
sannan kowane irin ciyawa sai ya ci sannan ba wani dabba da ya ɗauka sati ɗaya ba ruwa bai sha ba ba damuwa sai raƙumi م- baka san shi ba ko akwai shi م- babu amma abin mamaki sai kaga yaro ɗan gangane shekara uku ma idan yana iya tahiya in ubansa ya ba shi raƙumi ce kai min shi can sai ya ja akalansa bawan Allah yi yi tabiyarsa ya tabiyarsa sai can الله أكبر.
horewa ne م- to wai ya kake hawa raƙumi in ji Allah م- afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat gadon naka ko ya kai tsawon raƙumi ne ko ya fi wanda aka baka to hawansa kar ya baka mamaki kai duba zuwa ga raƙumi yanda muka yi shi mana in za ka hau raƙumi sai ka tuma sai ka tsallaka za ka yi haka kawai za ka yi wani sitari za ka ja sitarin bahaushe ko م- na gargajiya sai ka yi kamar ina nan da turawa ka yi wanda ake cewa ƙara tsawo da rike- ƙara rigewa ko to haka kawai za ka ja akalansa sai ga raƙumi ya kwanta الله أكبر.
to gadon ma haka zai zo daidai inda kake so bari ma shi gadon ba kamar raƙu don shi raƙumin zai kwanta ne ƙasa dab to shi wancan gadon sai ta ina so ka tsaya daidai kaza sai ya tsaya sai ka hau bayan raƙumi ba to in dai raƙumi baka gane yadda kake hawan gadon ba kan kaje Allah ya kai mu آمين.
To ga misali nan ka duba yadda kake hawan raƙumi yadda Allah ya halicce shi. Afala yanzuru na me yasa mutane ba za su iya fara duba ba ilal ibili ga raƙumi kaifa khuliqat ku duba ku yadda nayi shi din nan wato Allah yana da hikima da hore abubuwa wallahi mu gode wa Allah الحمد لله.
yanzu za ka yi ganewa raƙumi duk girman sa Allah hore mana shi idan baka gane ba da Allah cikin dabbobin da muke da su a nan cikin gari wane ne karami kaza نعم.
ko to ka je ka samu kazan daji ka nemi kama ta a gani da sauki م- da wahala ko to ka je daji ka nemi abin da bai kai raƙumi ba akuya ta gida me akuyan daji wanda ba hore muna ba eh? gada ko don Allah nemi kama ta a gani abin da sauki م- م- to ta ta gida ba hannunka take sai ka kama ka daure Allah ya hore maka ne abala zuruna ila libili sai Allah ya ba misalin raƙumi kawai a bar sauran ka duba sanuwa da kake kiyo sai ka ga yaro dan karami an bashi yan malfa da yan sanda an bashi eh, sanuwa da sa da kafoni manya kila sun kai guda ɗari ko kusan haka sai uba ya ce je kai kiyo shi kadai yana kontrolin su a daji dan Allah nemi kama bauna ɗaya a daji ka gani abin da ba sa ko ta kashe ka ko a kashe ta wannan Allah ya hore ne abala zurna illil bil kaifa khuliqat to in ka dago daga nan shi raƙumin da aka yi magana nemi kama raƙumin daji ka gani mana abin da wasa za ka tabbata Allah ya hore maka to wannan ma ni'ima ba za mu gode wa Allah ba fala zurna illil bil kaifa ku diba raƙumin ma da Allah ya shi da girman sa da karfin sa duk Allah ya hore mana to haka Allah zai hore mana duk abin da yake aljanna ba wahala huce cikin sauki Allah ya bamu وإلى السماء كيف رفعت wa ila sama'i kaifa rufi'at sannan ku duba sama ku ga yadda muka ɗaukaka ta wa hikimar Allah yanzu idan mai hawan raƙumi ya zo zai hau raƙumi ya jawo akalan raƙumi raƙumin ya duka in ya hau don Allah mi zai ba sai tashi ba da ya tashi ina yi sama ko mi zai fara gani sama to shi yasa sai Allah ya kawo sama wa ila sama'i kaifa rufi'at نعم ku larabawan ƙauye masu hawan raƙuma ku diba na hore muku raƙumi kana hawan raƙumi abinda za ka fara gani sama kalli sama yadda na yi ta wailar sama'i kai farufiyat ku di sama yadda na ɗaukaka ta mana Mm.
وإلى الجبال كيف نصبت wa ilal jibali kaifa nusibat ku diba ku ga duwar wasu yadda na kafa su lokacin da mai hawan raƙumi ya hau raƙumi dama Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim da nuna wa mutane ayoyina ta ko'ina har cikin kawunan su to kana hawan raƙumi yana tashi da kai sama zaka duba sai ka ga sama ga ta nan fau to da ka fara sauka idanunka me zaka fara gani tunda su kasashen su ƙasa ne mai duwar wasu me za su fara gani kusa da su duwatsu manya to wa ilal jibali kaifa nusibat Mm.
ku diba ku ga duwar wasu yadda na kafa su وإلى الأرض كيف سطحت wa ilal ardi kaifa sudihat daga nan mai hawan raƙumi ya hau ya miƙe a sama ya fara ganin sama ya sauko idanunsa ya yi cikicibis da duwar wasu me zai sai saukar da idanuwansa a ƙasa don ya dinga tafiya ko ya ga inda raƙuminsa zai sa kafansa to za ka fara cimma ƙasa to wa ilal ardi kaifa sudihat نعم ka diba ka ga ƙasa yadda na shimfiɗa ta ga ƙasa na shimfiɗa ba ta girgiza na kawo duwar watsu na kafe ƙasan da ita da Allah ta mi da bihim don kar ta dinga jiwa da mu don da an bar ƙasa haka ba duwar watsu da haka ba za ta dinga tangal tangal da mu ginin da muke da shi ba zai zauna ba ba zai kafe ba mu ma tafiya ba za ta yi ba riyoji ba za su yi ba ah, inda muke tona ƙasa mu yi shuka ba za ta yi ba don ko an shuka kan da da to ta girgiza wani ƙasa ya haye ta kaga ba zama duniya wahala ta samu kenan to mu diba mu gani sannan sama din mu diba mu gani sun marji ilbasar karrateni yan qalib ilaykal basaru khasiyan wa huwa hasir walqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin ga sama na gyare muku in ka duba da kyau shekaru miliyoyi da yawa ba inda ta cage kuma kullun kyawun ta karuwa ke dan Allah wanda bai sa a gane Allah ba kalli sama ka gani mana dan Allah kalli kasa ka duba ka kasa din take kuma kasar kala kala wani mai tauri da an bar muna ita mai taushi yanzu kasa ta koma kamar ta garin mun nan duka ai ba daɗi a duniya saboda haka wani wuri mai taushi wani wuri mai karfi wani wuri mai laɓe-laɓe haka haka wani wuri duwatsu ya ana neman dutse ga inda za a tafi ana neman mai taushi yashi a zo a yi gini ga inda za a tafi ana neman ƙasa ga inda za a ɗiba komi ake nema ga inda za a samu a samu siminti a nan a samu fetur a nan a samu gishiri a nan har gishirin ma a ƙasa ake dogo shi mana a samu komi fetur din ma a tona a samu ko ina ga Allah ya hore mana abubuwa amfani ga sunan wa ilal eh, ardi kaifa sudiyat iba kasa ga yanda na shimfiɗa ta mana in ji Allah فذكر إنما أنت مذكر fadhakkir innama anta mudhakkir ya rasulullah ni dai na gaya maka ita wa'azi can mun karanta fadhakkir inna fatiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha ita wa'azi ya rasulallah dai wa'azi yana da amfani kar a bari ai ta yi kuma wa'azin amfani gare shi fadhakkir ya rasulallah kai dai tunatar da su gaya musu lahiran nan da ba sa su ayi magana annabi ya gaya mana ko ba masu innama anta dama kai ya rasulallah muzakkir kai dama mai wa'azi ne an turo ka dan kai wa'azi dan haka ba ruwanka fasda bi ma tumar abin da aka hore ka din nan fasa kwai faɗi gaban kowa kar ka ji tsoron kowa ya rasulullah fa zakkir inna ma anta muzakkir لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر أما لست كيف كزمو يا رسول الله عليهم غريس با وندريك موعزي بمسيطر ما تيلستا با كرك تيلستا wannan aya dama makka ce ai ka- farkon kan mu karanta da mun ce makkiya ce su ko ayoyin makka zaga yi ana taba annabi hakuri ya rasulullah ya hakuri ya hakuri lasta alaihim bi musaidir ba a fara umri da yaki ba tukuna saboda haka lasta alaihim bi musaidir kai baka zo mai kallafa musu baka tilasta musu sai su musulunta wanda bai je ba shi kenan rabi da shi yanzu ya rasulullah alhamdulillah lokaci yayi to alhamdulillah Allah mana gafara Allah ya kiyaye mu wannan aljanna da ake gaya muna Allah ya bamu Eh, wutar da ake muna bayani ta kuma Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya kiyaye mana imani mu da mutunci mu albarka Amin.
annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaurar da mu lafiya Amin.
da zan daga sama Najeriya lafiya ba mu Amin.
kwanciyar hankali wannan musiba da take damu mu ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye muna ita Amin.
Allah ka yaye muna wannan Amin.
musibobi ka dauke mana su albarka annabi Amin.
masu taimako mu Allah ya taimake su masu Amin.
taimakon addinin musulunci duka Allah ya taimake su masu Amin.
roƙon addu'o'i a wurin mu Amin.
Allah ka san bukatun su ka san namu ko namu ba ma iya biya balle nasu Allah ka Amin.
gama da namu da nasu duka ka biya Amin.
barka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah ka saita mu a daidai ka ture mu ga abin da ba Amin.
daidai ba masu mulkin kasar mu Allah ya musu haka Amin.
Allah ya musu haka albarka Amin.
annabi Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah Amin.
ya mana gafara Amin.
Allah ya ba mu nutsuwa da duniya da lahira albarka آمين bismillahir rahmanir rahim فاتحة صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين آمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم آمين.
الدين إياك نعبد وإياك آمين.
نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين.
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب لله رب العالمين